وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau shida ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan 11 a shekarar miladiya 2018 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil sayyib wa rafi'ul kalim at-tayyib wallafar babban malamin nan mashhuri الإمام أبو عبد الله شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى آه وانا شين درس من الأري دي دي آه cikin wannan littafi kuma muna cikin addu'o'i fasali na goma sha biyu wanda yake magana akan addu'o'in sallah da kuma addu'o'in bayan tahiya wato bayan kafin kafin sallama يتي وفي المسند والسنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما, لا لما تعلم انك انت علام الغيوب يا zo cikin musnad na imamu ahmad da kuma sunan littafan sunan ce sunan nasa'i da waninsa an shaddad ibn aus radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan yana cewa fi salatihi asallasa اللهم إني أسألك الثبات في الأمر يا ألا إنا روطنك تبتا أتكين الأمر والعزيمة على الرشد دكما وتقرفا قدري أكن شريا وأسألك شكر نعمتك إنا كما روطنك godiyar ni'imarka wa husna ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka wa as'aluka qalban saliman ina roƙonka zuciyar da take lafiyayya ko kubutacciya wa lisanan sadiqan da harshe mai gaskiya wa as'aluka min khairi ma ta'lam kuma ina roƙonka daga alkhairin da kai ka sani wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam ina kuma neman tsarinka daga sharrin da kai ka sani wa astaghfiruka lima la ta'lam kuma ina neman gafararka ga abinda ka sani innaka anta allamul ghuyub lalle kai ne mai masanin abubuwan da ke goye a wannan hadisi kamar da yace Imam Ahmad ya rawaito shi haka ne yazo a cikin Jami'ut Tirmidhi Imam At-Tabarani shi ma ya rawaito shi a cikin Kitabud Du'a hadisin Abu al-Ala ibn Shikhir ar-rajul min bani Hanzalata an Shaddad ibn Aus wannan shine isnadin hadisin أبو العلاء بن شخير الرجل من بني حنظلة عن شداد ابن أوس رضي الله عنه سنة كذا سنة زام قاعد وليك مجهولي رجل من بني حنظلة وانا متندق قبيلة بنو حنظلة فأفدقوا ليني شبا تلمزينا هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه وهذا الحديث إنما نعرفه من هذا الوجه wato wani hadisin ta wannan isnadin kawai muka san shi wato ba tirmizi bai same shi ta wani isnadi ba wannan ba a cikin sunan da nasa'i al-mujtaba da kuma kitabud du'a na imam al-tabarani da wasu littattafai ya zo ta hanyar abul ala ibn shikhir an shaddad ibn aus ba tare da ambatan wasiɗa ba ibnu hibban ya fitar da shi da wannan isnadin kuma ya hassana shi wa ya sahaha shi wato ya fitar da shi a cikin littafinsa wanda ya sharɗanta inganci a ciki sauraka ya inganta wannan isnadin imamu ahmad da ibnu abi shaiba su masu roito shi ba tare da ambatan sallah ba a nan za mu ga cewa ya ce kana ya ƙolu fi salatihi ya zo a cikin musnad imamu ahmad da al-musannaf na ibnu abi shaiba amma ba a ambaci cewa a cikin sallah yake yin ita wannan addu'ar ba wato kamar budiyar addu'a ce da mutum yana iya yin ta koda ba a cikin sallah ba kuma ibnu hibban shi ma ya fitar da shi ba tare da wannan ba kuma ya inganta shi al-hakim ya fitar da shi ta wanda wani isnadi wanda yace isnadi ne ala sharti muslim kuma imamu zahabi bai masa ta'akubi akai ba ibnu hajar a cikin littafin sanata idul afkar bayan ya kawo hanyoyin hadisin duka sai yake cewa wa hadhihi turuqun yuqawwi ba'daha ba'dan wadannan hanyoyi ne daban-daban da hadisin yazo wadanda sashin su yana karfafa sashi yamtani'u ma'aha itlaqul qawli bi dha'f al hadith wanda idan aka ila akari da su to ba za a ce hadisin ya rauni ba za a ce hadisi ne mai rauni ba sauraka ibn hajar ya hassana shi ya ce hadisi ne hassan a cikin littafin sa na ta'ibul afkar sheikh nasiruddin al-albani ma ya tabbatar da hadisi haka hadisi ne tabbatacce ko da kuwa babu kaidin ambatan sallah amma addu'ar ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma tana daga cikin addu'o'insa da yake yi waɗanda suka tattari al'amura da yawa suka tattari abin da ya shafi rayuwar mutum da alaƙarsa da ubangijinsa a cikin sallarsa yana addu'a yana cewa Allahumma ina tsaluka thabata fil amr ina neman ka bani tabbaci ko tabbatuwa da dagewa da dajircewa akan al'amari wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman thabati fil amr anan al'amr yana nufin al'amr din al'amari na addini wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi umarnin Allah da haninsa dokokin ubangiji subhanahu wata'ala yana roƙon ubangiji ya bashi jajircewa da tabbatuwa akan su wanda addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawan yi Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik to ya Allah mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب sauraka bawa yana buƙatar neman taimakon ubangiji subhanahu wata'ala ya datar da shi domin tsayawa kyam akan addinin Allah in ba da taimakon Allah ba yadda ɗan adam yake gamuwa da ƙalubale iri-iri na shaidanu na san zuciya na kyalkyalen duniya wato ba don taimakon Allah ba da waɗannan abubuwa za su yi jaye a kansa sauraka mutum yana buƙatar taimakon Allah wajen tsayawa akan biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da aiki da dokokinsa yasa a cikin sallar muke neman ubangiji ya bamu wannan sabati yayin da muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ci kai kadai muke bautawa iyaka na'budu kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka wato ba dan taimakonka ba to ba za mu iya bautar ka ba wa tawakkal ala wa'budhu wa tawakkal alai Allah ce ka bauta masa ka kuma dogara gare shi wato in ba ka samu dogaro ga Allah haqqa tawakkuli haƙƙar tawakkul ba to bautar Allah ba za ta yi ba shi yasa bayan Allah a addu'ar suke cewa rabbana ilayka alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir ya ubangiji gare ka muka dogara sannan gare ka muke mai da al'amarin suka ambaci dogaro ga Allah suka ambaci inaba wanda wani sashi ne na komar bawa mai da al'amarinsa ga Allah ta hanyar bauta masa ta hanyar bin umarninsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa yana roƙon ubangiji sabati haka kowa yana buƙatar sabati wato ya samu tabbatuwa a cikin al'amari na ubangiji wala azimata ala rushd al'azima shine karfan kuduri akwai matakai daban-daban da mutum yakan bi kafin ya kai ga wani abu wanda kafin ya kai ga aikata wani abu da yake so abin yakan fara darsuwa a cikin zuciyarsa shi da ake cewa al-khatarat wato abin ya darsu a zuciyarka sannan ka fara tunani a kansa sannan sai kuma ka fara niyyar abin cewa kana ta sha'awar ka ga kai abin to matakin da mutum zai kai wanda daga shi sai aikata abin shine azima sai ce wa idza azamta fatawakkal ala Allah to idan ka kai ga wannan matakin kudirin naka yayi karfi to kawai ka dogara ga Allah ka ci gaba da da wannan abu to annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon ubangiji subhanahu wataala ya bashi kudiri mai karfi wajen aiki da dukkan wani abin da yake shiriya ne na Allah subhanahu wataala kada a ce ga wani abin da yake shiriya ce ta ubangiji da zama yana ta baba a kansa ko yana inda-inda ko yana daga kafa yana dajewa a'a in dai har abin nan ya tabbata shirya ne to ubangiji ya bashi azima ya bashi karfan kuduri wanda daga shi kawai babu tsayawa kuma ana tunani abin nan ayi ko ka ayi wato da maslaha ko ba maslaha yana neman ubangiji subhanahu wataala ya bashi wannan karfin halin akan duk abin da yake shirya ne was'aluka shukra ni'matika ina kuma roƙonka godiya ga ni'imarka ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala bai bai take ga dan adam tun daga samar da shi har ya koma ga Allah babu wani lokaci da dan adam yake wokuntuwa daga ni'imar ubangiji kullun cikin ta yake wato kuma wato babu bambanci tsakanin mai imani da wanda baya da imani mai biyayya da wanda baya da biyayya kowa yana daddalar wannan ni'ima ta ubangiji tun daga samuwar mutum har zuwa ya koma ga Allah don haka akwai buƙatar ya zama mai wato itirafi ya zama mai dangantawa Allah wannan ni'imar kai tsaye ya rika jin cewa daga ubangiji take ba wai shi yake yi wa kansa ba ba dabararsa bace ba iyawarsa bace ba kwarewarsa bace ba don ya fi kowa ba ya sa Allah ya masa da ɗauka cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya ga dama ya masa ne kuma wannan ni'ima ita kanta jarraba ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya ga shin zai gode masa azamin fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur to wannan falala ce ta ubangiji na dan ya jarraba ni ya ga zan gode masa ko zan butulci da aka ka rika jin cewa wannan ni'ima da ubangiji ya maka jarrabawa ce kuma ya ga cewa zaka gode masa sai ya zaka gode wa Allah ta hanyar danganta masa ni'imar da farko da ji cewa ni'imar daga wajensa ne wanda shine matakin farko na godiya ga Allah al-i'tirafu bi ni'am ka ce ka yadda cewa ni'imar nan Allah ne ya yi maka kada kai ta karuna ka ce inna ma utituhu ala ilmin indi ya ni fa ilimi na ne ya bani ilimin ma nashi ilimin kuma inji saboda kada ma a ɗauka ko a kowaɗinsu suka taimaka masa da shawara ko da tunani ko yi amfana da iliminsu da a'a ilimin nashi ne ba ga ƙarewar mutunci kenan wanda kuma a cikin wannan magana shi ma san ƙarya yake ai ba kowa ya fi ilimi ba ba kowa ya fi sanin yadda rayuwa take ba wanda sun fi shi ilimi Allah bai ba su ba wanda sun fi shi sun fi shi ƙarfi Allah bai ba su ba wanda sun fi shi daɗewa Allah bai ba su ba da haka ba wai don ya fi su bane ya sa Allah ya ba shi wani ya turo wata tambayar laƙi an samu masa don saboda ina ga ba ta da wani abin nan wai mutum ya je yana ɗawafi ya iya cewa Allah ka azurta ni kamar arzikin dan karuna amma kai mun albarka a cikin sa Allahumma arzuqni kama razaqta qaruna wa barik li fihi amma ka arziki irin na karuna ai ka ka kade kuma ban da ma hadama a wannan marar Allah fa ya sifanta dukiyar karuna to atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa makullan sa fa makullan kawai katti ne majiya karfi suke daukan sa da kyar inna latanu wato suna dauka da kyar makullan to kai yanzu a baka ai ba efcc ba masu da me za ka yi ka samu wannan inda har irin na dan karuna ya bashi to ai ba magana kuma ya ma albarka ina zai ma albarka ya bashi na karuna to mutum ya ji cewa daga Allah ne ya fara danganta ni'imar zuwa ga Allah subhanahu wataala shi ne matakin farko na godiyar Allah ala itirafu bin ni'ma sannan abu na biyu shine ya juya ni'imar nan ya saka ta a inda zai Allah subhanahu wataala ya yarda kada ya amfani da abin da Allah ya bashi in dukiya ce ya kashe ta inda ba zai samu yarda Allah ba ya sa ta a cikin gurin da Allah subhanahu wataala ya yarda ya kashe kudin ana in mulki ne ya yi shi bisa adalci bisa gaskiya idan ilimi ne ya bashi ya faɗi gaskiya kada ya rika koya ilimi kada ya rika batar da mutane dan karfi Allah ya bashi amfani da karfinsa wajen zai taimaka wa kansa ya taimaka al'umma kowace ni'ima ubangiji ya ba mutum to ya amfani da ita inda ya dace wannan mataki ne ko kuma sharaɗi daga cikin sharaɗan godiya ga Allah subhanahu wata'ala yin aiki da abin da zai jawo ma mutum yardar Allah shi ke sa ni'imar mutum ta ɗore da in shakartum la azidannakum da in kafartum inna azabi la shadid annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ikon godiya ga ni'imar ubangiji subhanahu wataala da wannan mataki ne kuma babba Allah subhanahu wataala ya yabi annabi nuhu alaihi salam cewa innahu kana abdan shakura lati lalle shi du ya tabbata bawa ne shakura mai godiya ga Allah subhanahu wataala nabi ibrahim haka shi ma Allah subhanahu wataala ya yabe shi da cewa mutum ne mai godiya inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'ami li an'ami ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya yabe shi da cewa haka Allah ya umarci annabi Musa alaihi salam shi ma ya zama cikin masu godiya مصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ka zamo daga cikin masu godiya haka Allah subhanahu wata'ala ya zuba yinsa da nake suke na kwarai ka zalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a haula imanna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi a'lama bi shakirin shi Allah ba shi yafi sanin masu gode musa ba haka muka jarrabu wasu da wasu wasu ka zama fitina a wajen wasu inji Allah sai cewa yanzu waɗannan ne Allah ya musu baiwa akan mu su suka fahimci abinda mu ba mu fahimta ba wanda Allah yana ba mu labarin abinda manyan shawa suka rika faɗa dangane da wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke ganin su talakawa ne kananan mutane ne bayi ne asalin su irin su Bilal irin su Khabbab ibn al-Arat da suke ganin cewa ya za a ce waɗannan su suka gane gaskiya mu duk girman mu da matsayin mu ba mu gane ta ba shine Allah subhanahu wataala yake cewa alaysa Allahu bi'alam bishakir shi Allah bai fi sanin su a suke gode masa ba haka godiyar Allah sa ubangiji ya musu wannan wannan falala ubangiji ya hada godiyarsa da da ainihin imani ba ya fa'ala Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum kana Allahu shakiran alim saboda godewa Allah bisa ni'imarsa wani babban mataki ne da ake bukatar bawa ya taka shi kuma shi da zaman lafiyar bawa tsakaninsa da ubangiji ya zama mai godiya zama mai gode wa Allah cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa mu'az yanzu mun karanta ta a baya da yake cewa ya mu'az inni uhibbuka la tad'a taqula dubura kulli salah اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا معاذ إنا سنك kada ka bari a bayan kowace sallah sai ka ce Allahumma inni ala zikrika ya Allah ka taimake ni akan ambatanka wa shukurika da gode maka wa husni ibadatika da kyakkyawar bauta kyakkyawar bauta gare ka to shine anan annabi yake wannan addu'a saluka shukran ni'matik wa husna ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka wato da bauta maka bauta mai kyau bauta mai kyau ce bautar da ta kunshi ikhlasi da kuma dace da koyarwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da koyarwar shari'a wani ita ce kyakkyawar bauta kuma mutum ya bauta wa Allah kamar yana ganin sa idan baya ganin sa to ya san cewa Allah yana ganin sa wannan shine husnul ibada cewa husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman ina kuma roƙonka zuciya lafiyayya akwai zuciyar da take da cuta akwai matacciya zuciyar da take matacciya ita ce zuciyar kafiri zuciyar munafiki zuciya ce mai cuta hakanan zuciyar da take da cuta akwai cuta ta shubha akwai cuta ta sha'awa dukkan su cututtuka ne na zuciya za ta shubha wanda Allah subhanahu wataala ya kinsa masa wato wato shubha a cikin zuciyarsa sai da ya saki hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwashi wasu hanyoyi na bid'a wannan cuta ce ta shubha ko cuta ta sha'awa ko cuta ta sha'awa ita ce cutar da masu saban Allah sha'awa ta dukiya ko sha'awa ta mata ko sha'awa ta mulki za ta sa su karkace hanyar Allah wannan cuta ce ta sha'awa dukkan su sunan su cuta kuma cuta ce ta kama zuciya wanda ya samu kubuta daga waɗannan abubuwa shine yake da lafiyar zuciya mai wannan lafiyar zuciya kuma shine wanda zai samu kubuta ranar gobe kiyama yau bala ya fa'u balu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ke ranar da ya'ya da dukiya ko dukiya da 'ya'ya ba za su yi wa mutum amfani ba sai wanda ya je wa Allah da zuciyar da take lafiyayya lafiyayya salimun min ash-shirk salimun min al-kufr salimun min an-nifaq salimun min ar-riya salimun min ash-shahawat wal ma'asi zuciyar da ta kubuta daga dukkan wani abin da zai bata ta annabi kansa yana roƙon Allah kalban saliman wannan don ya ba mu koyarwa kuma mu rika yin wannan addu'a shi kam tun yana yaro kamar da ya tabbata cikin bukari tun yana shekara hudu allah ya ko mala'ika mala'iku suka zo suka buɗe ƙirjinsa suka cire masa zuciyarsa suka wanke suka mai doka ba ka zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam farace tas babu wani abu na sofanan baki ko sabon allah ko sha'awa a cikinta amma duk da wannan bai gushe ba yana addu'ar allah ya bashi kaga idan har shi da aka yi masa irin wannan gata tun yana yaro tun ma bai zama mukallaf ba aka yi masa wannan gatan amma wannan bai hana shi rikai wannan addu'ar ba to ina ga mu da cututtukan zuciyar suka fi addabar mu a ga mu ya kamata a ce mun sanya wannan addu'a a zuciya a abin nan mun sanya wannan addu'a a ran mu wa lisanan sadiqan da harshen da yake mai gaskiya harshen da zai faɗi gaskiya yayin da yake magana idan kultum fa'dilu idan za ku yi magana ku yi ta'adalci ku faɗi gaskiya kada ku faɗi ƙarya ku faɗi abin da zai amfane ku ba ku faɗi abin da zai cutar da ku ko cutar da wani ba nabi ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru wato inda zai yi magana ya san ba alkhairi ce ba to kada ya fada kai kai ya yi magana ya yi shiru kawai wannan shine zai taimaka wa kansa zai taimaka wa harshensa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mu'az bin jabal lokacin da ya neme shi ya ga masa ya masa wasiya ce kuffa an ka haza kame wannan ya kama harshensa mu'az ya ce a kunna nu'akhadhu bima natakallamu bihi ya rasulullah ya rasulullah har maganar mu ma sai an kama mu da ita annabi yake annabi yace da shi sakilatka ummuka fa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wuduhim aw qala ala manaqirihim illa hasaidu al-sinatihim ce mahaifiyarka ta yi wabinka akwai abin da yake kifar da mutane cikin wuta akan hancinsu ko fuskokinsu in ba abin da harsunan suka girba ba abin da harsunan ka yi girbu shi yake kika ba ba haushe na baki shi yake yanka wuya abin da kake faɗaɗin nan da shi ubangiji su wani wata zai kama annabi yana cewa inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuha ma lam tatakallam aw ta'mal Allah ya yafe wa al'umma ta abinda ta saƙa a ransa to abinda mutum ya saƙa a ransa ko da ba ya da kyau Allah ya yafe masa matuƙar bai furta shi ba ko kuma ya yi wani aiki da zarar ya fito harshe to shi ke an gama daga nan kuma sai kuma aiki to matuƙar mutum abin a cikin zuciya yake bai furta ba to Allah baya kama shi da abin da bai furta ba ko da ba shi da kyau ya sace malam ta'mal aw tatakallam karba a aikata ba a aikace ko akai magana fadar ubangiji subhanahu wataala da yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid baya furta wata magana min qawlin kowace iri ce face a gabansa akwai wanda yake halartacce mai sa ido raqibun wanda yake sa ido akan sa atid kuma yana halarci sifa ce guda ta ta abu daya ba su bi bane daya raqibu daya atid raqibun atid raqibun yana sa ido kuma atid yana halarci ko yaushe ba lokacin da zaka ce ka layance masa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wannan ta'mim ne ba'da bina al-dhikru al-'am ba'da al-khas ya faɗi wasu al'amura wanda dukkaninsu alkhairi ne ya roƙi ubangiji subhana wata'ala ya masa su ya roƙe shi ya ba shi sabati kafuwa da tsayawa kyam akan addini ya roƙe shi da ƙarfan ƙudiri akan shirya ya roƙe shi godewa Allah ni'imarsa ya roƙe shi kyawar bauta ga Allah ya roƙe shi zuciya lafiyayya da kuma harshe na gaskiya a ga waɗanda dukkaninsu alkhairi ne da kuma sai ya dunkule sai ce wa as'aluka min khairi ma ta'lam ina roƙonka daga alkhairin da kai kasance wato annabi ya dunkule maganar bayan yayi ya faɗo wasu abubuwa to amma alkhairan da mutum yake bukata wasu suna nan tili wanda bai san su ba kuma alkhairi ne gare shi akwai wani abin da watakila da za a faɗa masa alkhairi ne ma watakila ba lalle yadda ba ba lalle yadda to alkhairin ne ba to amma da zarar abin ya zo zai ga kuma cewa alkhairi sauraka akwai alkhairin da da kai baka sani ba sa'an zakrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa sa'an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ba ku sani ba saboda haka karshe annabi sallallahu alaihi wasallam sai dunkule ya faɗa abu ya faɗa wato jumlar da za ta kunshi dukkan wani alkhairi wanda ma bai faɗa ba cewa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam ina kuma neman tsarin ka daga sharrin abin da ka sani ubangiji subhanahu wata'ala shi ya san abin da yake mai cutarwa ga mutum ya san abin da zai kamar yadda ya san abin da zai amfane shi to annabi sai ya dunkule cewa astaghfiruka lima la lima ta'lam ina kuma neman gafarar ka ga abin da ka sani na ce ga abin da ka sani annabi sallallahu alaihi wasallama yana nufin bawa zai iya yin laifin da ya san da shi zai kuma yi wanda laifin bai san yayi ba wanda ya sanar da shi zai iya neman gafara ce Allah na yi kaza ka gafarta mu to amma wanda bai san da shi ba kaga babu gane da neman gafara akan abin da bai ma san yayi ba to amma in yana wannan addu'ar to irin waɗannan abubuwan da yake yi na laifi ban sai yayi ba sai ya ce Allah ka gafarta min waɗannan abubuwan da kai ka san su ni ban san su ba innaka anta allamul ghuyub domin kai kai ne masanin abubuwan da ke koye da abin da yake koye a sama ko a ƙasa Allah subhanahu wataala shi yake sane da shi ga wani addu'a ce wata za mu ga cewa ta kunshi abinda zai gyara wa bawa rayuwarsa da alaƙarsa da ubangiji kuma ya gyara masa rayuwarsa ta duniya sai hadisin ammar ibn yasir to fi sunanin nisa'i anna ammar ibn yasir salla salatan wada'a fiha bi da'awatin وقال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين أتكن سنة النسائي ke cewa ammar ibn yasir ya yi sallah a cikinta ya yi wasu addu'o'i ya ce na ji su daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa allahumma bi ilmikal ghaib ya ubangiji ina kamun kafa da iliminka saninka na gaibi wa qudratika ala al-khalq ina kamun kafa da ikonka da kudurarka bisa halittunka ahyini idza alimta al-hayata khayran li karayar da ni idan ka san rayuwar nan ita ce mafi alkhairi gare ni wa tawaffani idza alimta alwafata khairan li ka karbi raina idan ka san mutuwar ita ce alkhairi gare ni in yas'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada ya Allah dalle ni ina roƙonka tsoronka a a wato a koye ko a sarari a koye ko a fili wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha ina roƙonka ka ba da damar faɗar gaskiya a halin fushi ko a halin yarda wa as'aluka alqasda fil faqri wal ghina ina kuma roƙonka ka bani ikon wato tsakaitawa ni abu tsakatsaki a cikin talauci ko kuma a cikin wadata wa as'aluka na'iman la yanfa ina roƙonka ni'imar da ba za ta ƙare ba wa as'aluka qurrata aynin la tanqati ina roƙonka farin cikin da ba zai yanke ba was'alukar rida ba'da alqada ina roƙonka kin samu yarda bayan hukuncin da ka yanke da ka zartan mu was'aluka bardal aishi ba'da almaut ina roƙonka sanyin rayuwa bayan mutuwa was'aluka ladzatan nazari ila wajhik ina roƙonka jin dadin duba zuwa ga fuskarka wa shauqa ila liqa'ik da marmarin haduwa da kai fi ghairi darra'a mudirra ba tare da wata cuta mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ko wata fitina mai batarwa Allahumma zayyina bi zinatil iman ya Allah ka yi mana ado da kawannan adan nan na imani waj'alna hudatan muhtadin ka sanya mu shiryayyu ka sanya mu masu shiryarwa kuma shiryayyu a wannan hadisi na Ammar ibn Yasir hadisi ne tabbatacce wanda ce imamun nasa'i imamu ahmad da wasu surwato hadisi surwato shi imamu ahmad ya rawaito shi ta hanyar sharif ibn abdullahi al-qadi al-naqai al-kufi daga abi hashim lahiq ibn humayd shi kuma daga shaddad daga ammar ibn yasir wala isnadin wannan yana da rauni amma akwai isnadin sa da yazo mai abin a wajen nasa'i isnadin nasa'i da yake cikin as-sunan al-kubra da al-mujtaba din kansa da wasu daga cikin littattafai wanda yazo ta hanyar al-aba ibn sa'ib yazo ta hanyoyi daban-daban amma ibn salama hamad ibn zaid muhammad ibn fudayl dukkaninsu sun ruwaito shi daga afa ibn sa'ib an abihi an ammar ibn yasir wani hadisi ne tabbatacce kuma ya kunshi addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda ammar ibn yasir ya yi ta a cikin sallah sun gan shi ya yi sallah sai suka ga ya taƙaita wato bai doguwar sallah sai suke mamaki ya aka yi sallarsa ba ta yi tsawo ba sai ce me kuke mamakin sallata alhalin a cikinta na faɗi abinda na ji annabi sallallahu alaihi yana faɗa shine sai faɗi wannan addu'ar ya faɗa musu wannan addu'ar wanda za mu ga addu'a ce da ta kunshi abubuwa masu tarin yawa da suka kunshi rayuwar mutum na kwarai a bayan ƙasa da zan sassa ibn rajab alhambali ya ware shi wannan hadisi ya masa sharhi sharhu hadith amma ibn yasir ya masa sharhi sharhi mai kyau za mu ga a cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a nau'i biyu addu'a nau'i biyu ce bukatun bawa ga wajen ubangijinsa nau'i biyu ne kala biyu ne akwai bukatun da suke alkhairi ne ma tsantsar alheri maslaha ce ga bawa baya bukatar ya ce Allah ka yi mutum akwai alheri ko in ba alheri alheri ne tsantsarsu ka roƙi Allah misali tsoron Allah takawa za ka ce Allah ka bani takawa in alheri ne ba za ka faɗa haka ba saboda saboda alheri ne daman tsantsa ka roƙi Allah subhanahu wata'ala da za ka zama mai gaskiya ka zama mai amana aka ce ya Allah ka sa in zama mai amana in amana ce ka zama alheri ya sai ka zama mai cuta so waɗannan hajjad ne ba a allaka su da mashi'a ba a cewa Allah in ka ga dama a kansu ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum zai addu'a ya rika cewa Allah ka gafarta mu in kaga in kaga dama Allahumma firli in shi'ta ce walakin liya'zim al-mas'ala kai abin da gaske kai addu'ar da gaske kaka ce Allah ka gafarta mu in kaga dama fa inna Allah la mustakriha la ba mai tilasta Allah dama akwai abin da zai yi ba sai da ganin daman sa ba so bai na cewa in kaga dama wannan kamar kana nufin cewa ana yi a tilasta wa Allah ya yi wani abu wanda kuma ba haka ne ba sauraka waɗannan ana son ka yi addu'ar kai tsaye game da ce walakin da ya ta'azama al-mas'ala wali yu'azimar ragba ko wali yu'azimar ragba girmama buƙatarsa a gurin Allah subhanahu wata'ala wani nau'in irin waɗannan nau'o'i na addu'o'i kai tsaye ake yin su kawai ba a cewa ai Allah in maslaha ne ai mun ko ba ko ka ai mun gafara maslaha ce tsantsa alkhairi ne tsantsa akwai waɗanda addu'o'in da su kuma mutum bawa ba zai sani ba alkhairi ne ko ba alkhairi ba don bawa bai san awaki ba bai san ƙarshen al'amari ba zai iya ganin farkon sama ba zai ga ƙarshen sa ba to irin wannan shine kike cewa Allah kai min kaza idan alkhairi ne Allah kai min kaza idan alkhairi ne saboda kai ba za ka san ƙarshen al'amarin wannan abu ba wanda wannan shine yasa aka shar'anta mana sallar istikhara أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وآقبة أمري فيسره لي أزوى كرشي كذا أتشكي كان يباوى ألا ذاتي إلى الخير ني ألا يمكع دنبع الخير بني ألا يتنزع ما يتشلي مكع سنشي da juma ba ka san abin kuma Allah canza maka da wanda ya fi shi alkhairi cikin wani abu duk abin da ya shafi rayuwar duniya wanda baka san wato wanda ba zai ba lalle zama alkhairi kansa ba ba lalle zama maka alkhairi ba baka baka da baka da sanin aqibarsa to wannan zaka roki Allah subhanahu wataala yayi maka in alkhairi ne in kuma ba alkhairi bane ubangiji ya canza maka da mafi alkhairi to shine anan yake cewa Allahumma bi ilmikal ghaib ghaiba wa qudratika ala al ala al khalq ya Allah da iliminka ina tawassuli da iliminka na gaibi ilimin Allah wanda shi kadai yake banta da saninsa babu wani wanda yake tarayya da Allah subhanahu wataala wajen sanin gaibu sai abinda Allah ya ga dama ya sanar da mutum amma ba haka ba yana cikin gaibinsa to babu wanda ya isa ya san shi kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah in har ya sanar da wani to ya fita kuma daga cikin algai ya zama wani abu sananne ya zama wani abu sananne ga ga wani mahaduki haka Allah subhanahu wataala yakan abu yana cikin gaibi ubangiji yana iya fitowa da shi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasuli Allah yana ga zabar wanda ya ga dama daga cikin manzansa ya sanar da shi wani abu wanda da gaibi ne ko ya sanar da shi lakin Allah ya shtabi bi rusulihi man yasha sauraka ubangiji subhanahu wataala yana yana zabar wanda yake so ya sanar da shi daga cikin abin da ya so ya sanar da shi in ka sanar da bawa shikenan ya fita daga gaibin da ubangiji ya ci babu wanda ya sani a sama ko a ƙasa sai shi don ba haka ba to zaka samu kanka cikin ruɗu in ka ce wani ya san gaibi ban da Allah shi wani ma ya san gaibu kamar yadda wasu ta kokarin su annabi ma ya san gaibu to in ka sabon ka faɗi haka to ya kuma Allah yake ta korewa shi shi yace ka ce ban san gaibu ba ba ba maganar wani bace qul la amliku lakum la amliku nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaib lastaghfartu min al-khair qul la aqul lakum indi khaza'in Allah wala a'lamu al-ghaib ce wala a'lamul ghaib wannan magana ce ta ta ubangiji ba magana ce ta wani ba kace ban san gaibu ba annabi ya sanar da al'umma su cewa bai sani ba to wani yazo ce a ka sani annabi ya ce Allah ya ce min in ce ban sani ba kai kuma ka zo ka ce min a a na sani kaga in akwai ladabi ga ubangiji ba za a yi wannan ba Allah ya ce annabi ka ce ban sani ba abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi ya sanar da mu gaibiyat abubuwan da da gaibi ne an sanar da mu a ashraqus sa'a alamomin alkiyama Allah ya sanar da annabinsa annabinsa ya sanar da al'ummarsa yanzu nan kai ma ka san wasu in baka san duka ba ma dai ka san wasu wasu ma ka gan su cikin ka san gaibi sai wanda ya ce ai tunda ni ma na san wasu na san gaibi ai ba za ka baka isa ka faɗa ka ba kasan akwai akwai akwai zuwan dujjal akwai mahadi akwai saukar annabi isa alaihi salam akwai fitowar rana daga daga mafadarta duk waɗannan abubuwa ba su faru ba amma yanzu ka san su saboda me saboda saboda an sanar da kai don ka riga aka sanar da mu ya fita daga al-ilmul al-ghaib al-mutlaq amma kana yin abin da ya buya gare ka wannan kowa ma akwai wani abin da ya sani wani bai sani ba dan na san wani abin da kai baka sani ba sai ce na san ne dan kai baka san wannan abun ba wannan shine al-ghaibun nisbi wannan ba shi Allah yake magana ba in yace ba wanda ya san gaibu ba irin wannan na ka san wani abu wanda bai sani ba wannan haka ne to sai a ce kowa ma ya san gaibu tunda kowa ma ya san abin da wani bai sani ba dan kowa sai sai san abin da yake aljihunsa na kusa da kai gashi a kusa da kai ba bai sani ba sai ka sai ka ga ya masa kuma ba za ka gaya masa to nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tawassuli da wasu sifofi na ubangiji da yake banta da su bi ilmikal ghaib wa qudratika ala al-khalq da ikon ka a bisa halitta Allah subhanahu wataala mai iko ne akan kowa ala kulli shay'in qadir duk abin da ya ga dama zai yi babu mai iya hana shi babu mai iya wato hana shi ko ya sa gajiyar da shi akan wani abu to sai tawassuli da wanda yace ahyini idza alimta alhayata khayran li karaya ni idza alimta alhayata khayran li haka yake anan sani ba a wasu ruwayoyin ma alimta alhayata khayran li bil mim ma alimta shi kuma nabiyin wa tawaffani idza alimta saboda ma alimta yana nufin ma tana nufin a yanzu ai a rayan kake iza kana zuwa ga abinda yustaqbal min alwa abinda nan gaba zai zo yanzu kuma kana cikin sa saboda kama tafi dacewa ai ma matukar wannan rayuwar da nake ciki ita ce tafi mun alkhairi ma dai haka yake a ruwaya idza alimta alhayata khairan li wa tawaffani idza alimta alwafata khairan li ka karbare na idan kasancewa mutuwar ita ce tafi mun alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya yi tamannin maut ya yi duka burin mutuwa zai yana cewa la ya tamannai na ahadukumul mauta da zurri na zalabe wa in kana wala budda falyakun allahumma ahyini ma alim idza allahumma ahyini idza ما كانت الحياة نعم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي nabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ɗayan ku ya rika burin mutuwa idan ya zama saboda wata cutar da take damun sa wani abu da ya dame shi yake yake cutuwa da shi kada ya rika cewa ka ni Allah gara ma ni in mutu in huta gara ma ni in mutu in huta idai da fadar haka in ya zan dole sai ya yi burin mutuwar in ya zama labudda to ya rika yin addu'ar da zai ce ya ubangiji karaya ni matukar dai rayuwar ce tafi mun alkhairi ka karɓi raina idan mutuwar ce tafi mai alfai amma kada ya zaɓi kawai mutuwar ita kaɗai don bai sani ba taƙila rayuwar da yake ciki a littafi alfairi sama da mutuwar so ya roƙi Allah subhanahu wata'ala in rayuwar ce tafi masa alkhairi ubangiji ya bashi da ransa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani guri yana cewa la yatamanna inna ahadukum الموت لضر لا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزيد في إحسانه وإما مسيئا فلعله أن يستعجل nabi ce kada ɗayanku ya rika burin mutuwa tana yiwa ya zama na mutumin kirki ne sauraka a cikin rayuwarsa zai ta ƙara aikin kirki ne allah ba sa tsawon rai to zai ta ayyukan alheri ne a cikin kaga rayuwarsa ce take ƙara kyau a duniya lahira ce take ƙara kyau ce kuma ta yi zama musi'an ya yi abin da ba daidai ba yana buƙatar ƙara masa lokaci don ya gyara ya yi burin ya mutu kuma ya mutu da laifi kaga ai kaga abu bai yi ba ce wa la'allahu imma an yakuna musi'an fa la'allahu an yasta'tib yana yi wa ya zama mai laifi ne wa la'alla sai ya tuba in Allah subhanahu wata'ala ya masa ya masa jinkiri annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin سيد مسلم إن لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه قبل أن يأتيه إذا مات انقطع عمله النبي ce kada ɗayan ku ya rika burin mutuwa kada ya rika roƙon Allah Allah ya kawo mutuwa kafin ta zo masa annabi yace in fa innahu idza mata ibn adam inqata amaluhu wa la yazidu umru umru al-mu'min wa la yazidu al-umru umru al-mu'min illa khayran tafi tana yi wa ya zama na yake cewa domin in mutum ya mutu mutum ya mutu aikinsa zai dakata yake cewa kuma babu abinda wato tsawon rai yake kara wa mummuni sai alkhairi sauraka kaga ka samu jinkiri alkhairi ne matukar za ka yi aiki da Allah zai yarda da shi sauraka wannan abu ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin jami'ar tirmidhi an tambaye shi ayyun nasi khair waye yafi alkhairi cikin mutane waye yafi yafi morewa cikin mutane annabi yace man tsala umruhu wa hasuna amaluhu wanda ya samu tsawon rai kuma aikin sa kyau wanda kuma morewa sannan aka sake tambaye sa wa ayyun nasi shar qala man tsala umruhu wa sa'a amaluhu wanda Allah ya bashi dogon dogon rayuwa ta ba shi tsawon rai amma kuma aikinsa ya yi taɓaci taɓaci taɓaci wala ya saban nan lazina kafaru anna ma numli lahum khairan li anfusihim inna ma numli lahum yasadu isma saboda shi kansa tsawon rai idan ba mu cikin da'ar Allah yake ba to mutum ƙarawa kansa nauyi ne yake na lahira ƙarawa kansa nauyi yake lahira yake ce waɗanda suka kafarta kasu zaci cewa daga musu kafa da muke yi alkhairi ne gare su Allah ce muna ɗaga musu kafa ne don su ƙara laifuffuka zo su ɗauki laifuffukan su ɗauki na wasu saboda haka aka tambaye shi wanda mumini ne wanda mutum ne ya fi sharri nabi ya ce man ƙala umruhu wa sa'a amala wanda ya tsawon rai amma kuma aikinsa aikinsa bai kyau ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya bawa mumini jinkiri cikin imani cikin da'ar Allah subhanahu wataala ba karamin gata yi masa akwai hadisi a cikin a cikin musnad imam ahmad hadisi shaddad ibn aus wanda yake cewa wasu mutane guda sun musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai rike mun su baki ne suka zo suka musulunta ce tuwa zai rike musu manya tuni haula ce talha ibn ubaidillah talha ibn ubaidillah an san shi ko sai daga cikin al'asharar mubashirin da janna sai ce ana ya rasulullah talha yana daga cikin masu kudin sahabbai yana cikin afriya sauraka sai baki ba zai masa zai masa wahala yace ni zan ni zan zan karbe su saurata sai ya karbe su ya kai su gidansa suna zaune sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo wasu daga cikin sahabbai zai tura su wani yaki sai ɗaya ya shiga ciki aka tafi da shi sai a kashe shi ya yi shahada sai kuma bayan wani lokaci sai ɗayan shi ma sai aka ce ga wasu za su tafi yaki sai shi ma sai bi su sai shi ma sai shahada sai na uku shi kuma sai da biku ina bai mutu a kan shi fadas sai talha ibn ubaidillah ya mafarki ya gansu su uku sai ga wannan da ya gansu su uku a aljanna sai ya ga wannan da ya mutu a kan shi fadas shine a gaba sai wanda ya mutu na biyu wanda ya shahada na biyu shine yake bi masa sai wanda ya fara yin shahada shine a ƙarshe sai abin ya daure masa kai ai kamar wancan ai kamata ya zama ana fara cewa shi zumbur ya je aka kashe shi ai kamata ya zama shine wannan kuma ya mutu akan shimfida kuma shine a gaba eh shine abin ya daure masa kai ya je ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kake me kake mamaki me kake mamaki ce Allah subhanahu wataala ya jinkirta ma wannan tsawon shekara guda har ya zo ya riski a Ramadan bayan salloli da yayi yanzu aka yi azumin Ramadan da shi waɗancan duk ba samu ba ayyukan da wannan yayi ƙari akan waɗancan sai ya zama na shi a gaba wato wannan jinkirin da ya samu ya yi wasu ayyuka da yawa waɗanda har suka zo suka duk da bai mutu wajen abin da shi din ba ai bai iya mutum ba saboda haka shi din ba yana da burin inda yau za a ce a tura shi cikin mayaka a je a kashe shi shi wannan ba da mutum sauraka sai ya zama ya samu wannan martaba shi kaga jinkiri yana da amfani haka burin mutuwa wadawar abu ne na rashin hankali shi yasa musulmi ya fi kowa mutuwa ya fi kowa dacewa wanda ba musulmi ba ko wanda zuciyarsa ba ta musulmi ba shine dan abu karami da ya same shi zaga yara ta kansa ko ya sha guba ya mutu ko ya harba kansa ya harba kansa ya harba ya fara harbe matarsa da ƴaƴansa sana shi ma harba kansa ba ga suke yi ba wai wai wai yana cikin wani bakin ciki wan kore shi daga aiki ko an masa da taya ba ya rufu bai samu kowane aiki ba kawai sai sai ya samu bindiga sai harbe ƴaƴansa uku da matar sana shi ma sai harba kansa ko in yaje can daɗi zai ji lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka yi da daidai Allah ba mu lada a kuskure da yin da ya zama na sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh